إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna takwas ga wata na jumadal akhir shekara ta 1447 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da izinin Allah za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin sahihu siratin nabawiyya muna cikin safaha ta 223 malam yana ba mu bayani akan abin da ya shahi musuluntar wasu daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda matashiyar maganar yana da alaka da abin da ya shahi abin da ibn ishaq ya ambata cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zaune a farfajiyar masallaci sai wani kaso daga cikin sahabbai suka zo suka same shi wanda waɗannan kuma su ne almustad'afuna masu rauni daga cikinsu akwai khabbab akwai ammar abu akwai abu fukaiha yasar maula safwan ibn umayya sannan akwai suhaib da makamantansu kusan mutum guda shidda to anan bayan malam ya kammala sai ya shiga al-mustadrak kenan bayanin da shi muhammad muhammad nasiruddin al-albani yayi karkashin wannan bayanin da malam yayi sai yake ba mu labarin wasu mutane guda biyu daga cikin ƙuraishawa na farko ana kiran shi da suna al'aƙara'u ibn hasib at-tamimi sannan da shi da uyaina ibn hisn al-fazari waɗannan mutane guda biyu sun zo sun samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da shi akwai suhaib akwai bilal akwai ammar akwai khabbab suna zaune a farfajiyar ɗakin ka'aba da suka zo suka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suke tare da shi abu na farko da suka yi haka ruhun sai suka rena waɗanda suke zaune a gaban nashi suke ga cewa waɗannan mutane ai ba kowa bane ba daga bawa sai wanda bayan da zai yi sai talaka sai kaza sai kaza sai kaza haka ruhun sai suka rena su fa'atauhu fa khalau bihi sai suka zo tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka zo wajen shi sai suka nemi ya keɓance su su kaɗai suka ce inna nuridu an taj'ala lana majlisan mu muna so ka sanya mana wani majalisi mai zaman kanshi ta'arifu lana bihi al-arabu fadlana wanda larabawa za su gane mu su wane ne kenan duk lokacin da aka zo aka samu majalisin sai a ga a ga kima-kiman mutane a zazzaune sai a gane cewa lalle waɗannan suna daban ne ba irin waɗancan bane ba suka ce fa inna wufudal arabi ta'atika fa nastahi an tarana al arabu ma hadhihi al a'bu suka ce muna jin muna jin kumya kar da larabawa su rika ka maka ziyara in sun zo majalisinka sai su ga mu tare da waɗannan waɗanda ba kowa ba a fahimta su wasu eh suka ce fa'iza nahnu ji'inaka in muka zo maka fa'aqimhum anka daga mun zo kawai tada su ka sallame su kowa kowa cika mai daga shi iska fa'iza nahnu faragna faq'ud ma'ahum in shi'ita suka ce in mun kammala zama tare da kai to a lokacin babu laihi in kana ga dama zaka iya zama tare da waɗannan waɗanda ba kowan ba qala na'am manzo sallallahu alaihi wasallam sai amsa musu akan wannan bukatar tasu dan a farauto su me yasa su waɗannan maganganu jahilci me yasa su wannan maganganu rashin sanin addini idan da sun san addinin hakikanin sani da babu zancen su kyamaci wani to amma nan manzo sallallahu alaihi wasallam yana kwadayin cewa a horauto su su shigo in suka shigo za su fahimci abin yayi ki qala na'am sai manzo ce musu na'am suka ce to wannan magana ba za ta tsaya a fatan baki ba kawai don haka faktub lana alaika kitaban a zo a rubuta wani littafi a yi yarjejeniya akan cewa ga abin da muka tsaida da kai duk lokacin da muka zo to za a kowa da kowa za a kore shi mu manya-manyan muni za mu zo mu zamna qala fada'a bi sahifatin wa da'a aliyan liyaktuba mazalla yi umarni a kawo takarda sana ka kirawo aliyu akan yayi rubutu wa nahnu qu'udun min nahiya anan ɗaya daga cikin sahabbai shine khabbab yake ta mu kuma muna muna gehe muna hura yace fa nazala jibril alaihi salam ana cikin famar rubuta wannan yarjejeniya kawai sai ga malaka jibril ya zo sai wahayi ya fara sabko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wala taqridil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha Allah ce karka kore su karka nisantar da su su wane ne allazina yad'una rabbahum su ne waɗanda suke roƙon ubangijinsu suke kiran Allah bil ghadati da sahiya idan ka ce alghadat shine daga hudowar alfijiri zuwa hudowar rana masu kiran Allah a wannan lokaci me yasa ka keɓance shi saboda irin darajar da yake da shi yasa can Allah ya ce wabil ashari hum yastaghfirun su bayin Allah na kwarai a lokacin jijjihi wannan shine ashar kaso na ƙarshen dare na ƙarshe zaka same suna neman gafara wajen Allah subhanahu wataala to waɗannan bayin Allah suna nema suna roƙon Allah bil ghadati sannan wal ashi idan ka ce al'ashi kuma daga lokacin da rana ta yi zawali tsakiyar sama ta karkata kaɗan zuwa faɗuwar rana wani shi ake cewa al'ashi Allah ce kakka kori waɗannan mutanen kenan a kowane lokaci suna cikin mi suna cikin roƙon Allah suna cikin bautawa Allah karka kore su karka nisantar da su game da kai waɗannan mutanen da suke roƙon Allah sahiya da yamma waɗanda aka ce kakka kore su waɗanda su waɗanda suke ga cewa ba kowa bane ba Allah ce waɗannan mutane wa yuridu na wajhahu ba fa abinda suke nema in ba neman huskar Allah subhanahu wataala ba ba abinda suke nema in ba neman yardan Allah subhanahu wataala ba ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alaihim min shay ba babu wani abu na abin da ya shahi hisabin su akanka haka kuma babu wani abin da yake da alaka da hisabinka akan su da haka kowa nashi lissahin ne Allah zai mushi ko ya mushi sakamako Allah ce fatakuru da hun fataku na minar zalimin idan wa ka kore su ka nisantar da su aka ga cewa waɗannan ai ba kowa ba ne ba ku koma gehe ga manya sun zo idan kai haka za ka kasance daga cikin azzalimai wa ake ma wannan maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kaga ba karamin jan hankali bane ubangiji subhanahu wataala yake idan ya zamanto annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya mushi wannan bayanin to ina ga wani wanda yake ba shi ba kaga min babi aula da haka dai a bangaren da ya shahi addini babu zancen wani ya kalli wani ya rena shi ko ta bangaren rigar da yasa ko ta bangaren abun hawan shi ko ta bangaren wane ne dukkan wani lissahin da zaka yi in dai ba bayani bane akan tsoron Allah lissahi ne na banza shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ruba ash'atha aghba bara madfu'in bil abwab law aqsama ala allahi la barrahu za za iya samu mutum wanda kanshi yayi yayi furtutu zaka same shi yayi kura shi ma a karan kanshi amma idan da zai rantsuwa da Allah ubangiji sai ya kubutar da rantsuwar wannan bawa saboda dan ajin tubarkalla ne a wajen Allah wanda wannan ko ba a gane shi ta bangaren riga ko kuma wani abin da dan adam yake lissahin shi a matsayin cewa shine cinyewa a cikin rayuwa alaka ce tsakanin bawa da ubangijin shi shi yasa Allah ya ce ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alaihim min shay kaga kenan kowa idan yayi hisabi Allah subhanahu wataala zai mishi malice summa zakara al-aqra ibn habis wa uyayna ibn hisn faƙala sai bayan wannan aya ta sabka kaga akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to su kuma waɗannan da suka zo al-aqra da shi da uyayna sai ko bayani akan su a cikin aya alqur'ani Allah ya ce wa kazalika fatanna ba'dahum haka muka fitini muka jarrabi ba'dhum bi ba'din shashan su akan shashi waɗanda ake ga ba kowa bane ko ko busu da ma wani zirhin abin da ya shahi ilimi ko busu da zirhin abin da ya shahi kaza kawai sai kaga gaskiya ta zo carab Allah taimake sun taba shi mutumin da yake da wadata ko yake da mulki ko yake da kaza sai rika lissahin cewa to wannan da me yahi ni ya za a yi wane ya gane wani abin da ni na kasa ganewa kaga wannan duka yana cikin rudin da shedan yake wa dan adam alhali shiriya wani abu ne nawa na ubangiji subhanahu wataala shi rike shirye da wanda ya ga dama Allah ce wa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'din li yaqulu ai za su rika cewa a haula imanallahu alaihim min bainina wai yanzu waɗannan kenan suna nuna su habab ana nuna su ammar ana cewa waɗannan su ne waɗanda Allah ya yi musu baiwa mannallahu Allah ya musu baiwa alaihim min baina tsakaninmu suka ce Allah ya ce alaisallahu bi a'lama bi shakirin wai shin Allah ba shi bane mafi sanin game da wanda yake mai gode wa Allah ba magana cewa wane ba kowa ne kowa ne kowa ne bane ba a magana ce ta tsarkin zuciya da bin da take ma Allah subhanahu wataala duk wanda zai bi Allah to wannan mutum shine na Allah shi yasa ubangiji yake cewa wala taziru waziratun wizra ukhra babu wata wata rai da za ta dauki laihin wata rai a ce ga wani ya zo daga gida kaza masu saban Allah masu kaza kaza dan Allah ya nuna maka shiriya tashi ce sai ya baka wasu abubuwa a matsayin darasi ka duba matar annabi nuhu alaihi salatu wasalam da matar annabi lot annabi nuhu a cikin annabawa ma iya cikin manya ulul azmi min rusul ne amma ga matar shi kahura kuma ga dan shi kahur a daidai lokacin da kuma aka je gidan fir'auna Allah ya yi bayanin matar fir'auna cewa wannan mata tabbas 'yar aljanna ce da nuna maka aikin kowa shine abin da zai mishi jagora gobe kiyama a wajen Allah subhanahu wataala ba kasancewarka wane ba ko kasancewarka wane ko kasancewarka wane shi yasa anan malamai suke ka bayanin yaron da yazo ta hanyar da ba shari'a ba wanda wasu suka yi suka yi ganganci suka ketar dokar Allah aka samo shi to shi ba ruwan shi a cikin abin da suka yi iya abin da yake kan shi na farko ya rungumi wannan kadarar da Allah subhanahu wataala ya kadarta a gare shi in ya yarda da hukuncin Allah wannan abin zai iya zaman to mishi sababin shiga gidan aljanna saboda jarraba shi ne Allah ya kuma bawa ya ci jarrabawa sana abu na biyu ya gode wa Allah subhanahu wataala ta hanyar imani da Allah da kyautata ayyukan shi amma ba zaman to a kawai shikenan tunda ya ta wannan hanyar har a rika nuna cewa hatta da abin da ya shahi limanci ko makamancin wannan ba zai yi ba wannan duka ba karantar addini bane ba ko ba za a kira shi da sunan shege ba in ma an kirayi wani sai da a kirayi uwayen shi tunda shi ba shi shegan taka bai su suka yi suka yi gangacin da suka yi suka yi lalacin da suka yi har abin ya zo shi kuma ya faɗa kan shi shi victim ne shi zahiya ne kawai ba lahin shi bane ba Allah kiyaye da haka dukkan kowa yana da alaka da abin da ya aikata shi yasa anan Allah ya jan kunne ya nuna cewa waɗannan mutane suke cewa a waɗannan ba kowa bane ba busan ba ubangiji ba da wannan ake auna abubuwa a wajen shi ba alaysa Allahu bi a'lam bi shakirin thumma qala sannan Allah ya ƙara cewa wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum aka ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina idan suka zo maka waɗanda suka yi imani imani da ayoyinmu Allah ya ce umarni ne daga gare ni zuwa gare ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sun zo ka ce musu salamun alaikum ka ce amincin Allah ya tabbata a gare ku kataba rabbukum ala nafsihi rahma idan ka ce kataba shine qada wa aujaba fadlan wa ihsanan Allah ya zartar ya wajabta falala ce daga gare shi kyautatawa ne daga gare shi kataba rabbukum ala nafsihi rahma Allah ya rubuta wa kanshi da kanshi rahama da tausayawa bayan shi Allah mai tausayi ne Allah mai rahama ne game da bayan shi dukkan wanda ya je wa Allah Allah zai karbe shi babu wata kofa da zaka kwankwasa a amsa maka sama da kofar Allah subhanahu wataala ita ce kofar da duk mutumin da ya kwankwasa ta wallahi ba zai tabe ba sannan kwankwasa ta bai bukatan wasu protocolat irin na duniya na cewa ai kai kaza ne ko baka kai kaza ba kuna makamanci wannan a kawai a saki abin yake i alwalla ina fila daga hannu roƙi ubangijinka ubangiji zai saurare ka kuma wannan ya zama to maka dauman wani abu ne wanda ka saba a cikin rayuwanka sai ga ubangiji yana maka albarka a cikin rayuwar da kake da alherai masu yawa suna samun ka to shine Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan waɗannan mutanen duk da ana gaba kowa bane a cikin al'umma wani bawa ne wani kaza ne wani kaza ne to ka kwaɗi musu cewa salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku kataba rabbukum ala nafsihi rahma kanshi Allah ya farlanta wa kanshi da kanshi yin rahama ga bawa shi yasa dan adam zai aikata ba daidai da yawa ba yanzu idan ka dauki misali in ka dauki kaso da yawa daga cikin sahabbai kaga akwai kaso da yawa sun bauta wa gumki sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza amma da suka komo wa Allah subhanahu wataala Allah sai amshe su hukuncin Allah rahama ta ubangiji Allah daban yake da halitta akwai irin laihin da in dan adam kai to sai dai kun kutse a gaban Allah amma ubangiji zai yahe maka babu laihin da Allah subhanahu wataala ya hike ma sama da shirka amma gashi an bautawa sun bautawa gumaka amma sun komo kuma Allah ya amshe su bal hasali ma suka zamanto su ne abun gwadawa a cikin al'umma saboda sun kyautata niyyarsu da haka mutum ya koma wa Allah subhanahu wataala duk irin abin da kai kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah ke cewa ya ibadi ka duba fa bayan masu saban ne sai kiraye su da cewa bayina ya jingina su zuwa gare shi yace la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke tsammani game da rahmar Allah sai ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubai gaba ɗayan su kakab a cikin hadisul qudsi me yake cewa ya ibn adam law balagat dhunubaka anada sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali ya salam Allah ya ce ya ibn adam ya kai dan adam law balagat dhunubaka inda zunubanka za su kai yawa yawan da ya kai su cika daga nan har zuwa sama ko kuma tsakanin sammai gabaki daya sun mastaghfarta ni sai ka zo ka nemi gafara na Allah ce gafartu laka na gafarta maka wala ubali ba na lura da cewa wa dazin nan kai ne wanda kai kaza kai kaza Allah ce wannan duk na wuce su wala ubali haka Allah ya ambata yake cewa a wani waje law balagat zunubaka inda zunubanka sun kai kun wanta ku Allah ce zan gafarta maka su idan ka nemi gafara a waje na wajibin bawa ya nemi gafara Allah ya gafarta maka shine Allah yake cewa anan kataba ala nafsihi rahma annahu man amila minkum su'an bi jahalatin cewa yanda al'amarin yake duk wanda ya aikata wani ba daidai ba akan jahilci summa taba ya komo ya tuba fa annahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne sannan kuma Allah mai rahama ne bawa ya yawaita neman gafara wajen Allah subhanahu wataala lokacin da Jibril ya gama karanta waɗannan ayoyin kaga manzo Allah ana fama yin rubuta mi yarjejeniya ko Aliyu da takarda da alƙalami za fara rubuta za fara faɗi mushi yana rubutawa kawai fa alqa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sahifa sai manzo Allah sallallahu alaihi umarni akan ayi watsi da ita ayi wurgi da ita wannan takarda babu zancen wani rubutawa yake cewa min yadihi summa da'ana ya takardar ya rike ya wurga ta sai kirayo mu inji khabbab ai kaga da amira su mi amira su gehe yanzu ana fama a haroto waɗannan sai aka mera su gehe yanzu bayan wannan wa'ayi ya sabka sai manzala sallallahu alaihi ya kirayo su aka aka aka hutabatun cewa za a rubuta wata yarjejeniya kenan waɗannan mushrikan da suka zo in suna so su zo in bussa so kuma Allah raka taki gona amma magana a zo a cakudu da wani da wani da wani da wani wanda shine abin da addini ya gadar bagan da ake yin sahu ba sahun ma aka aka ce kowa ya mallake wa junan shi aka ce kakku bar wata kofa saddul khalal duk wata kofa a toshe ta har aka yi alkawali ga rahama ta Allah subhanahu wataala ga mutumin da yake kokarin toshe wata kafa idan ya gani a cikin sahu saboda me saboda ku haɗe waje guda kar a samu kyaman juna wannan talaka ne wannan mai kuɗi ne wannan mai mulki ne wannan kaza ne wannan kaza ne kowa ya zo haɗe waje guda wannan shi ne tsarin musulunci mazalla sallallahu alaihi yayi wurgi da wannan takarrai sun mada'ana ya kirayo mu inji khabbab ya kirayo mu qala fadanauna minhu hatta wada'na rukabana ala rukubatihi yace muka zo muka kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har sai da muka jingina guyuwan mu da guyuwar shi kaga iya karshen mi karshen kusanta kenan gwiwa muhira ta haɗu da tashi sallallahu alaihi sallama wa huwa ya kulu yana ce musu salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihin rahma abincin Allah ya tabbata a gare ku ubangiji ya farlanta wa kanshi yin rahama ga bayan shi ka duba ka ga yadda manzon sallallahu alaihi wasallam ya zama mai aikata umarnin Allah subhanahu wataala kaga babu zance a to shikenan yanzu bar a rubuta wannan tunda an fara an yi so zuwa gaba za a gyara babu wannan shi yasa malamai suke cewa at-taswif jundun min junubi iblis saufa af'al saufa atruk saufa sau a sannu zan yi kaza bari gobe nayi bari jibi nayi bari gata nayi wannan iya daga cikin rundunar iblis gobe nayi wace maka kai gobe a in muka wuce kuruciya wata kunu min ba'dihi qauman salihina zamu koma mu gyara wace maka wuce kuruciya yanzu da Allah ya rubuta maka rayuwa a ciki shine abin da Allah ya mallaka maka ka gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda komai na iya faruwa ita mutuwa ba haimar lahiya ba a kawai in kaga ba a yi ta ba ta zo bane ba in dai kaga ba a yi ta ba ta zo ba wallahi lokacin ta yayi komi kake komi kake ba ce a yanzu yana kaza a bari a dan daga mai kafa har ya kammala a fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun kaga manzon Allah anan shine ambata musu cewa kai tsaye yanda umurnin ya sabko kawai kai tsaye yi watsi da waccan takarrai sai ya kira waɗannan bayan Allah da aka mira su gege to shine mala ana yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yajlisu ma'ana inji khabbab khabbab yake cewa manzon Allah yana zama tare da mu fa idza arada an yaquma qama wa tarakana yana zaune tare da mu a lokacin da wata buƙatar shi ta same shi sallallahu alaihi wasallama qama sai ya tashi wa tarakana sai ya bar mu nan ma kuma Allah ya mushi rarauka akai fa anzalallahu sai Allah sabkar da cewa wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ka haƙurtar da kanka tare da waɗanda suke roƙon ubangijinsu da sahiya da yamma yuriduna wajhahu suna neman yardan Allah wala ta'du aynaka kar da idaninka su ketara ta'du ay la tatajawaz aynaka kar da idanka ya ketara ya hangi wasu turi aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya saboda an ga kawa na rayuwar duniya cewa ga waɗanda suke da duniya ga waɗanda suke da kaza wanda su ma suna da irin nasu falala mutumin da yake mutumin al'umma ne ko ta ɓangaren da ya shahi mulki ko ta ɓangaren da ya shahi dukiya farauto shi a cikin al'umma riba ce mai girma riba ce mai girma to amma addini ba ruwan shi da bambanci tsakanin wani da wani shi yasa Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rarauka akan haka cewa wala ta'du aynaka anhum kar idaninka su ketare waɗannan waɗanda ba kowan ba ka rika kallon waɗanda suke nesa wa tujalis al ashrafa ka zauna tare da waɗanda suke manya manya shi ce anan turidu zinatal hayati duniya kana nihin ƙawa ta rayuwar duniya Allah ya ce waɗannan mutane da kake gani wanda suka yi sun yi ado an yi wane ne su ne manyan gari Allah ya ce wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa Allah ya ce wala tuti man aghfalna qalbahu kar kai da'a ga dukkan mutumin da ya zamanto mun rafkanar da zuciyar shi an zikrina game da ambatan mu ba ruwan shi da ambatan Allah ba ruwan shi da imani da Allah subhanahu wataala wannan aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu ya bi son zuciyar shi malai ce ya'ani uyayna wal aqra su wane ne suka aka rafkanar da zukatansu su ne uyayna da kuma abin da sha al aqra waɗannan Allah ya rafkanar da su dan sun zo sun ce a keɓance musu majalisi mai zaman kanshi kyale su sai Allah ce wala tudi man wala wattabi wattaba hawahu wa kana amruhu furqa kar ka bi mutumin da ittaba hawahu mutumin da ya bi son zuciyar shi saboda babu abin da yake hana ɗan adam zuwa ga abin da ya shahi ruko da gaskiya sama da sama da son zuciya ina karanta karatu eh karatun haka yake eh ayat qur'ani ce eh hadisi ne ingantacce to amma ya za'i to ai ba haka muke yi ba kaga me yazo son zuciya to ai ba haka aka saba ba to ai tunda aka yi wannan garin namu ko wannan ƙauyen namu haka ake yi haka ba za a sake ba kaga me yazo son zuciya shi yasa daga son zuciya babu abin da zai biyo baya in ba bata ba ba abin da zai biyo baya in ba nadama ba duk mutumin da ya bi son zuciyar shi wallahi wanda mutumin a nadama zai kare saboda zuciya an ɗabi'antar da ita son akan son mi son raha son hutu son jin daɗi son shaƙiyanci idan ka mata ɗa'a ka mata biyayya shi ka hallaka amma a lokacin da ka saba mata ka ibin abin da take so to wannan shine samu tsiranka wa kana amruhu furqa Allah yake cewa wanda ya zamanto mai bin son zuciyar nan al'amari shi zai kasance al'amari na hallaka da tozartuwa tozartuwa da hallaka ai halakan kala yake cewa ama yake cewa amru uyaina wal aqra yace al'amarin uyaina da al aqra saboda sun bi son zuciyarsu ne sun bar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan Allah ya gama waɗannan bayanai da waɗannan ayoyi akan cewa waɗanda suka zo suke so a sa musu majalisi keɓancece wannan hutubatunsu in suna zawwa su yi su zo a yi da su idan kuma ba sa yi to shikenan kaga wannan zai iya zamantowa la'alla kuma ya zamanto an rasa wancan an rasa wannan la'alla dama niyyar su kaga niyya ce mara kyau su abinda iya abinda suke bukata shine mi a lokacin da wasu tawaga suka shigo garin makka a gansu tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an keɓace su kadai wanda shi ne abin da ke burge su ashe da ba imani bane ba la'alla ko da sun shigo da munafici ne kawai yake tare da su to bayan Allah ya gama wannan bayanin sai amala yake cewa kala yake cewa summa daraba lahum masalan rajulaini sannan Allah ya buga misalin wasu mutane guda biyu wanda Allah ya bada labarinsu a can cikin suratul kafi sannan kuma wa masalul hayati duniya kuma Allah ya buga misali game da rayuwar duniya waɗannan misalai guda biyu mutane ne guda biyu Allah ya maɗe daga cikinsu baiwa garkar shi ta yi gonar shi ta yi abinci ya yi kata-kata sai yake ƙoƙarin jingina wannan ni'ima zuwa ga kanshi iyawar shi ai shi ya iya ya san da ake noma ya san da ake hada abubuwa ya san da ake grefash ɗin kaza da kaza ya bada kaza yayi ta wannan abubuwa yace mashi a ka jingina al'amarin zuwa ga Allah subhanahu wataala yau ai ba wuya malam zuwa gona yake da wahala kawai sai ya same ta khawiyatan ala urushiha sai ya same ta kamar gobara ya zo ya bi kanta ya wuce ba komi fa asbaha yuqallibu kaffaihi sai ya rika ya rika ya rika juya hannun shi yana abun mamaki akan cewa ga yanda hali ya kasance mishi dan uwan ya kara mishi rarauka baka gode wa ni'imar Allah baka jingina abun zuwa ga Allah subhanahu wataala ga abin da Allah ya da kai kaga wanda misali ne wanda misali ne malmus cewa dan adam a lokacin da Allah ya maka wata ni'ima kar ka jingina wannan fadla zuwa gawa zuwa ga kanka kaga anan al-hafiz ibn kasir so da yawa zai kawo wata aya yayin tafsirin ta ko sai ya ce maka amma ƙarin bayani akan ayar yana can cikin littafin tafsirin da ya rubuta sai ya ce maka walillahi alhamdu wal minna ya jingina abin zuwa gawa zuwa ga Allah to haka ake son bawon Allah ya kasance kar wani abu ya faru ka rika nuna cewa ai iyawarka ce dubaran ka ne irin salo ne irin naka daga ka haka wallahi ka faɗi misali na biyu da Allah ya buga shine rayuwar duniya Allah ya buga misalin rayuwar duniya da da ƙasa wadda ta kekashe ruwan sama ya zo ya same ta aka zo aka yi shibka wannan shibka tana tsurowa shay'an fa shay'an a hankali a hankali a hankali a hankali har ta kai matakin da ta zamanto abin burgewa ga mutumin da yake manomi ana na ana tahiya ta yi tsanwa shar ana jin daɗi bana a kaka akwai abubuwa eh saboda komi yayi ana jin daɗi yau da gobe haka za a zo a yi kaka a ƙare sai ka je ka kalli wannan gonar kamar ba ita bace ba a nan da wata ɗaya da wata biyu suka wuce da tsanwa shar yanzu kuma ta bushe kamas kamar ba ita ba to ita ma rayuwar nan haka take ita ma rayuwar duniya haka take kuma kai a karan kanka ka ɗauki misali da kanka a da ba haka ke ba ka zo haka ko kuma za ka wuce haka yin kuma za a zo tara a nemi ka a rasa ka misalin shi misalin gona a karan kanta kaga babu komi in ka je misali a lokacin rani kaga hatta da ciyawar la'alla makiyaya sun cinye ta babu komi kawai sai sai kasa kawai ana tahiya ana tahiya ruwan sama sai sabka in ka tinkaro daga nesa sai ka ga kankanin ciyawa wurin ya dan fara sauya kala kai ma zaman ka duniya haka nan ne da babu kai babu kai kwata-kwata ko labarin ka babu ko wasan maza ayyuka ana nan ana rayuwa manzala sallallahu alaihi wasallam ambata mana cewa za ka yi kwana 40 a matsayin mani kai kwana 40 matsayin jini kai kwana 40 matsayin tsoka bayan shi sai a aiko da mala'ika sai busa maka rai yanzu daga lokacin sai ka fara taharruk sai a fara motsi ka rika motsi a cikin cikin mahaifiyarka har ka kai inda zaka fito duniya dan laƙuƙunka ba abin da ka sani wallahu akhrajakum min bu'uni ummahatikum la ta'lamuna shay'a kowa ta aka yazo shi yasa kakka dami kanka wallahi kakka rudu ka rika kaman sai da kai duniya ta ci gaba a kana cikin duniya akwai lokacin da ba abin da ka sani jahili ne kai na ƙasa da ƙasa in banda abubuwan da Allah ya fitrantar da dan adam akai ba abin da ka sani ba abin da ka sani to haka kana rayuwa a hankali ka kai matakin da zaka fara zama shi ma sai an maka ciko eh zaman ma sai an maka ciko zaka rika zama daga an barka sai kai sai ka karkata sai ana tare ka bayan shi ka zo ka fara rarrahe bayan shi ka fara tashi kana tsaya kana kama wani abu bayan shiga fara tahiya a hankali ana tanta tanta a hankali kana tattakawa na adam kenan sai ka rike wani abu zaka rika tahiya a hankali a hankali a hankali kai kin nan kai ne wata nan zaka mutu a guje komi ya jikinka gabanka kowanne gam gam yake to a lokacin da ita ma gona ta kai irin wannan matsayin da ta kai karshe ta addabu am yake da suna wannan wannan itacen ko kuma abin da ya shafi shibkan sun huddo kai sun yi ciya sun yi dussa sun kare sun huddo ido idan kuma ya nuna za ka ga gonar tsawon shar in ka ganta gam duk wanda ya gani sai ta burge shi to kai ma aka za ka zo rayuwa ka ga komin ka tsaf tsaf komin ka tsaf duk wanda ya kalle ka sai ka burge shi in gemun ne baki irin babu komi babu wani hurhura ɗaya haka ma babu gam kake fata ka babu inda ya fara yamkiya zam kake kawai komin ka lahiya launi ana ta yi a hankali a hankali a hankali wani tari wani wane ne wani wace ce banna cin kaza ina cin kaza haka ne haka zo ka ta kwakwabe gaba daya tahiyar ka zama sando jar har ka koma kai kana dogara da sanda kuma shi ma duk in ka ɗaka maka in za ka ajiye kamar wani rami ne a gaban ka da kyar ta tukun ka ajiye hallo ai kokarin yunkurin ya za a dago wannan ta bayan a kawo ta gaba hankali kai kin nan kamar ba kai bane wancan da kake wuta da gudu yadda ka ga dama dan adam to wannan shine rayuwar duniya shine Allah ya buga misali bayan an buga misali ga waɗancan mutane guda biyu kuma Allah ya buga misali ga rayuwar duniya saboda dan adam kar ya rudu da komi komi zan da kaga yazo inda haka zai zo ya wuce kawai abu ɗaya ne abin da ka aikata in alheri ne a maka sakamako mai kyau idan kuma ya zama to saɓani shi ne a maka sakamako da irin abin da ka aikata ba kanka kuma sannan wajihul muqarana tsakanin rayuwar ɗan adam da abin da ya shafi wannan tsoron da Allah ba da misali akai yanda wurin da aka keɓance aka shifka mai hatsi hatsi zai hutu ko inda aka shifka gujiya gujiya za ta hutu inda aka shifka riɗi riɗi zai hutu to haka kai ma aikin da ka aikata shi za ka gani babu yadda za a aika kyautata ka je gobe kiyama ka iske abin da ba shi ba ba wannan in baka kyautata ba za ka iske rashin kyautata wannan naka in kuma ka kyautata to haka za ka samu kyautata wannan kamar yadda mai shibka abin da ya shibka zai iske to kai ma abin da ka shibka za ka iske in khairan fa khaira wa in sharran fa sharra Allah kare mu bale ce qala khabbab bai haka sai khabbab yake cewa fa kunna naq'udu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallama fa idza balagana as-sa'ata allati yaqumu fiha qumna wa taraknahu hatta yaqum yanzu kaga suna zamne wani lokaci idan ya buƙaci tashi Allah ya mushi raraukan cewa kar ya tashi ya bar su ya zauna ne tare da su yana maka nuni akan matsayin waɗannan mutane masu imani to shine khabab yace mu kuma da muka fahimci haka fa kunna naq'udu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam muna zama tare da manzo sallallahu alaihi wasallam amma fa idza balagana sa'ata allati yaqumu fiha idan muka kai lokacin da muka gane muka sani manzo Allah yana tashi ni muke yi sai ce qumna wa taraknahu hatta yaqum sai mu tashi mu bar shi saboda ya samu damar zai tashi ka duba kaga sahabbai kaga sun dauki hannu ko aka ce allabibu bil isharati ya fahimu shi mutum mai kaifin hankali daga ishara yake ganewa eh da an mushi ishara sai fahimta malai ce wannan bayanai ga baki da akhrajahu ibnu majah والسياق له وابن جرير وابن أبي شيبة أيضا وأبو يعلى وأبو نعيم في الحلية وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ يجتا وابن مردويه والبيهقي في الدلائل كما في الدر المنثور وإسناده صحيح كما قال البصيري وله شاهد عن ابن مسعود مختصرا يتي أخرجه أحمد وابن جرير من طريق أشعث ابن كردوس الثعلبي عنه وسنده صحيح إن كان أشعث ابن أبي أشعث ابن أبي الشعثاء ثم ترجح عندي أنه ابن سوار وفيه ضعف لأنه مما ممن رواه عن حفص بن غياث مالك تشوى قرشي وأن الرواية تارك تكين رواية حفص ابن غياث سيتي عن سعد قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر kenan zu bayan ya ambata maka wancan ƙarin bayani kuma akan shi zai zo a ƙarshen safaha ta gaba cewa wannan wannan riwayar tana da inganci saboda ta samu tawabi daga bangare daban-daban sai mali yace daga sa'ad ibn abi waqqas ne ke cewa kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama sittata nafarin har yanzu dai akan waɗannan masu raunin yace mun kasance tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mu mutane guda shidda فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء sai mushrikai suka ce a ya maki Allah ka kori waɗannan mana la yajtari'una alaina kar da su yi kankan ba akan mu alishtira shine kankan ba ko karhin hali kenan suna ga cewa su manya ne ya za a yi su su zama da talakawa kenan kan ma wani talaka ya samu wannan damar har ya hudu mun magana suka ce da aka kawo ka kore su qala wa kunna ana wa ibn mas'ud wa rajulun min hudayl wa bilal wa rajulani lastu usammihima amma a baya an mata su yace da ni da ibn mas'ud da khabbab da sannan kuma wani mutum daga huzayl sannan kuma da bilal da wasu mutane guda biyu wanda ba ambace su ba yace fa waqa'a fi nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma sha Allahu an yaqa sai ya ɗarsu a cikin zuciyar annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallama abinda Allah ya so ya ɗarsu fa haddasa nafsahu sai mazalla ya ma zuciyar shi hira a kan mi kenan tunda sun ce a waɗannan a ɗan keɓance su su a saurare su ko kuma a musu majalisi sai mazalla yake ga idan aka haka to in suka shigo kenan sai a fahimtar da su haƙiƙan al'amari sai Allah sabkar da wala taqridil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha Allah ce karka nisantar da su karka kori waɗanda suke roƙon Allah sahiya da yamma suna neman yardan Allah subhanahu wataala ne malik ce akhrajahu muslimun wa ibn majah wa ibn jarir wal hakim wa qala sahihun ala shart ash-shaykhayn wa wafaqahu adh-dhahabi wa azahu al-muallif kalima ta azahu shine jinginawa azahul muallifu fi tafsir yake cewa ibn hibban wal hakim faqat wa azahu fi durr al mansuri li jam'in akharin minhum ahmadu wa lam arahu fi musnadihi ala ai dai waɗannan hanyoyin da hadisi ne zo a cikin bangare daban-daban malatu wa ibn abbas radiyallahu anhu maqala lamma qadima ka'abu ibn al ashraf makkata atawhu iya daga cikin abubuwan da ƙuraishawa suka yi don su kange da'awar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su hana mutane su fahimta don ka gane cewa al'amarin da ya shahi da'awa sannan kuma da gwagwarmayan da mutane suke akan ya za a yi su hana bayan allah su fahimci addinin allah wani abu ne wanda kullum jaddaduwa yake maimaituwa yake ba wani abu ne sabo kuma sannan ba tsaya zai ba ba tsayawa zai har a kowane lokaci duk mutumin da yake kan hanyar banza yana kokarin ya za a ci duhu saboda kowa kai gane komi to waɗannan mutanen akwai ka'ab ibn al-ashraf wanda shi kuma wannan mutumin shugaba ne na yahudawa kana yu'adil muslimina yana kiyayya da musulmai wannan mutumin lamma ata makka ta lokacin da ya zo makka a tauhu sai ƙurasha suka zo wajen shi faƙalu lahu suke ce mushi nahnu ahlu siqayati was sadana suka ce mu da kake gani mu ne waɗanda muke shayar da alhazzai in sun zo ɗakin Allah wannan aikin aikin muke nan shi sa a ci Allah ƙwara musu cewa aja'altum siqayat alhaji wa imarat almasjid alharami kaman amana billahi wal yawmil akhir wai ku da kuke takama da cewa ku kuke shayar da alhazzai da kula da ɗakin Allah mai alhurma kuna tsammanin wannan aikin da kuke yana daidai da wanda ya imani da Allah Allah ce la yasawuna ba ha zamantowa daya saboda duk aikin alheri sai ya gino akan mi akan imani idan babu imani sunanka dan wahala ba abinda zaka samu lada shi yasa ake ta kira akan mutum ya gyara aqidar shi imaninka da Allah zama to imani ne lahiyayye in ba a same shi ba duk wani aikin alheri zaka yi wallahi yana ta yi a mansura ne yana ta yi a banza to waɗannan mutane suka ce mu ne muke shayar da alhazai wasadana kuma mu muke hidimta wa wannan ɗakin na ka'aba kai kuma ka'ab ibn al-ashraf wa anta sayyid ahli al-madinati kai ne jagora da shugaba na mutanen garin madina fa nahnu khairun am hadha sumbur suka ce wai mu ne mafi alheri ko kuma wannan as-sumbur ɗin me sumbur shin la'im kamar ka ce ko walakantacce ko kuma wani mara daraja ko da makamacin wannan ƙuraisha suke wasafta ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama suka ce wai su ne mafi alheri ko kuma manzala sallallahu alaihi wasallama yake suka ce almunbatir min qaumihi wanda yake yankekke game da al'ummar shi ai sun ambata mushi cewa iya da yankekken baya limana an ya mutu shikenan an kare Allah ya bayyana ƙaryar su kuma su da kansu sun san ƙarya suke yanzu wa yake ambatan su babu amma shi sallallahu alaihi wasallama kowanne lokaci ke ambatan shi ake sallallahu alaihi wasallama suke cewa suke cewa ka'ab suka ce wai mu ne mafi alheri ko kuma shine mafi alheri yaz'umu annahu khairun minna yana raye cewa shine mafi alheri sama da mu yawan aya hileki ya za a hada ku da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ko da mu ba za a hada ko ba tare da manzo Allah wale da gaske mu da muka imani kala yake cewa bal wai shi Ka'ab sai yake ce musu antum khairun minhu ku ku ne mafi alheri sama da shi fanazalat sai Allah sabtar da inna shani aka huwal abtar lalle abokin rigimarka da husumarka shi yake da yankakken baya ko alwalid ibn mughira din ko kuma shi hisham abu jahal su suke da yankakken baya kaga ba wanda zai ambace su in kaji an ambace su to ambata ne na la'ana ko kuma kwara musu ne eh nazargi ne babu ba san yabo bane ba amma duk wanda ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kare ga mu nan duka muna cikin wannan kinshi kaga inna shani aka huwal abtar su suke da yankakken baya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba malike cewa qala wa wa unzilat alaihi sai Allah ya sabkar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi shin baka ga ba waɗanda aka ba su wani kaso a cikin littafi yashtaruna dalalata suna masanya ko suna sayan bata su ba da gaskiya a ba su bata wa yuriduna an tadillu sabil kuma so suke kuma dole sai kun bace wa hanyar gaskiya haka nan ne duk mutumin da yake ɓacacce so yake kowa ya ɓace saboda a yi rinkimus a yi mutuwan batar eh da haka duk abin da yake da zai iya sawa innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah Allah ce fasa yunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabuna wal ladhina kafaru ila jahannama yuhsharun kaga za su iya bayar da komi da komi a bada kaza a bada kaza a yi tsari kaza a taso da ƙasa kaza a zo waje kaza a yi dukkan wani hudda dukkan wani tahqiq za a iya yi saboda a kange mutane game da abin da yake gaskiya shi na ce waɗanda aka ba su wani kaso daga cikin littahi su kuma waɗannan kaga na farko al-yahud suna ciki kaga na biyu an-nasara suna ciki utu nasiban min al-kitab an ba su wani kaso na littahi amma suke fama mai batar da mutane wanda kuma shine abin da ke faruwa a yau ga hanyoyi kala daban-daban waɗanda suke nami na ƙoƙarin batar da bayin Allah a sabke su da karantarwar addinin Allah a ɗora su zuwa gami karantarwa wanda take ta shaidan ba fasa za su yi ba ba gajiya za su yi ba ba bari za su yi ba ba barci suke ba a kowane lokaci cikin mi suke cikin hudda suke cikin plan da tsari suke ya za su batar da ku ya za su sabce ku daga saman tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da suka sa a gaba shi yasa wajibin mutum musulmi ya halka kar ya zama to wawa wajibin mutum musulmi ya zama to insani haziq mutum mai kaihin tunani da basira kar ka zama to mutumin da yake balidi ne mana mutumin da yake sakare game da abin da shari'a addini shi kaga yanzu akwai sakarci a cikin daukan danka ka bada shi tarbiyya wajen mutumin da ka san ba irin kala addinin kuɗi ba bal hasani sunan makarantar shi ma da take doke shi'ari ne ko wani titir ne ko wani symbol ne akan harkar addini shi sai ka dauki danka saboda kai baka da takaici baka san ya kamata ba baka san abin da ya kamata ba kana ga imanin nan wani abu ne wanda yake arha alhali wallahi babu abin da yake da tsadan imani Allah ya dauki wannan abin ya baka ya baka shi kyauta ruwan Allah nawa ka bada aka baka imani babu duk abin da za a yi na duniya a gama gwagwarmayar da za a yi mi za a yi mutuwa za a yi idan ka mutu ina labarinka an kare man mata kamat qiyamatuhu kana mutu an kare ka zo rayuwar duniya kana ga cewa kamar nan ne za a baje abubuwa wallahi ka kimtsa kayanka in baka kimtsa ma za a kimtsa maka su wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah Allah ce ku ji tsoron ranar da za a maida ku ba tarji'una ba turja'una maida ka za a yi yanda ka zo haka za a maida ka da ka gama kimtsa kayanka kar ka zo ka baje koli kaga akwai abin takaici Allah mutum musulmi ya ɗauki ɗan tarbiyyar ɗanka kyauta ce Allah ya baka ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u zukur aw yuzawijuhum zukuran wa inasa wa yaj'alu man ya sha'u aqima innahu alimun qadir wanda Allah ya ga dama ne kyauta ce Allah yake bayar da ita kuɗi bai ba da ɗa mulki bai ba da ɗa kowaye kai wani ƙarhi da jarumta da wani waye bai ba da ɗa duk wanda ka ga ya samu Allah ne bashi in ko ka rasa ba wanda ya isa ya baka wannan kyautar da Allah baka sai ka ɗauki wannan abin bayan dukkan kunnen da Allah ya maka sai ka zama to kai mai taɓo kunne ne Allah yana magana baka ji yana maka magana baka ji waddu law takfuruna kama kafaru fatakuna sawa'a wai hujjan cewa ai ana karatu karatun me ake me amfanin karatun da zai zamanto sai an taka Allah da manzon shi za a yi me amfanin shi wallahi bai da amfani bai da amfani mutum musulmi ka zamanto mai kishin addininka addininka shine gaba addininka shine jarinka baka da wani abun da ya wuce addini duk wani abu a gehe yake addini ne gaba in abun da yake gehen nan in ya dace da karantarwa addini to Allah ya mishi gedan dogo Allah ya ruha mishi asiri sai a dauko aiki da shi amma in ya saba wa addini dole aje shi ake shi wannan shine ka'idar mutum mai imani wallahi imani laysa al-imanu billah bitamanni wala bitahalli walakin al-iman ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal haka ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ambata imani ba wani abun kombo bane ba ko wani abun buga gaba cewa ai ni musulmi ne ni a imani wata kyauta ce da take ɗarsuwa a cikin zuciya sannan kuma aikin ka yake gaskanta imaninka aikin ka yake gaskanta da imaninka yanzu bayan da Allah bayan wannan bayanin da Allah ya maka me kake so a faɗi maka fa ma za ba'd al haqq illa dalal hanya na hade ce fa duk in aka sabka da ita to an bar gaskiya babu wani dama dama a kawai an bar gaskiya kaga nan Allah ce alam tara ila allazina utu nasimul kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu sabil sai Allah ya muku hannunku mai sanda suna so ne ku kafirta ku bijirce wa Allah kamar yadda su suka yi daga sai ga an sahali abubuwa an ba da damammaki da yawa ana ga cewa kamar wani kayan burgewa ne wallahi babu kayan burgewa kuma Allah sai ya tambaye ka a saman diddigen ka ni'ima ce manzon sallallahu alaihi yake cewa la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati babu wani diddigen dan adam ɗaya da zai gushe gobe kiyama sai Allah tambaye ka akan duk wata ni'ima da Allah jaddada akan ka Allah ya tambaye ka akan ta daga cikin ni'imar nan akwai iyan da Allah ya baka ya kai da sojan kula da su tarbiyantar da su ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wannan innama amwalukum auladukum fitna dole ne ka kula bakka da hujja ka je gaban Allah ka tsaya ka ce ka rubuta danka a wata makarantar da batta kula da addini yau lokal haka mai aka kare da tabarata na abin da ya shahi kuma inda duk wanda yake ciki ya sa abin da yake ciki abubuwa na lalacen tarbiyya diya akwai to kuma banda shi banda ma wannan iya karan kanshi Allah ya zamanto ka ma saki wannan layin kuma ka je ka kama wani abu nawa adda kuma makarantun da suke na musulmi karara wanda kuma suna kula gwargwadon hali kai wai dole he kai dole bane ba wallahi ba dole bane ba in baka iya addini ba in ka mutu Allah zai tambaye ka akai me yasa baka iya ba a cikin marrabbuka da madinuka da mannabiyuka akwai wani abu a ciki babu riba kafa ce riba kafa ce in an samu musulunci amma ya zama to ya za a yi saboda abin da yake sanawi abin da yake gehe ya sa ka ka hallaka ka rasa abin da yake shine asalin zaman ka duniya ba karamin asara ba amma ga mutane ko kansu baya ciwo in nawa za a biya in wace irin hidima za a yi za a yi ta addini bai hana ka ka nemi duniya ba ka nemi duniya iya kokarin kai da zaka iya amma addinin ka shine gaba kuma duk abin da zai huta daga cikin addini ka wajibi ne ka bar shi wannan shine jan hankalin da Allah yi wa yuriduna an tadillu sabil so suke kwatsace wa tafarki wanda yake ne daidai waɗannan madarisul ajnabiya ka karanta tarihi ba magana kasar ka bace kadai ko garin dukkan alamul islami ne sun suna mu'anat suna fama da waɗannan makarantu wanda suke ajanib haka ne kuma iya daga cikin abin da makircin da an tabbatar da komin tsawon lokacin da za ɗauka shi ne abin da zai sa su ci nasara akan abin da suke yi daga ran da ka komo addini ya yi lami a cikin bakinka to me amfaninka bakka da kishin addini me amfaninka bakka da kana ga kawai kowa mai abin da ya ga dama duk ɗaya ne ka yanzu kawai abin da ka sa gaba ya za a fahimci duniya mita ce duniya kaga nan Allah ba mu ya ba mu misali ita duniya a karan kanta misace ita duniya ba komai bace ba inna ma hiya ayyam qalila wasu ɗan kwanaki ne kaɗan ne za ta sake kai gaba an wuce ka an kare shi kenan ya danganta abin da ka aikata nan kawai shine abin da zai zama tuma kuma dan me zaka barar da abin da yake dindindin akan wannan abin da yake ko ya samu gushewa zai ko ba lalle da samu yau nawa suka yi suka suka kwanta hagun na da yawa ku je ku gama kankarama abin haƙuri kuma ku zo ƙarshe Allah ya kima abin albarka duk abin da zaka samu in Allah ya cire albarka a cikin wallahi dan wahala ne kai dan wahala ne in aikin ne in mulkin ne in dukiyar ce sai ta zama to aibi da tashin hankali a kanka fitina sai dai Allah ma wasu a gehe su rika mora kai ba kai kake mora ba saboda sakat ta hana ka yin sallah mai ne kamata ko aikin ne ya hana ka sakat ka bauta wa Allah to duk abin da zai hana kai bauta Allah mai amfani shi bai da amfani saboda shi bauta Allah shine asali yawa shi wannan abincin ne yan mamiye da ka gama cin abincin da eh an taba ka rika cin abinci ake nema kaga hatta da hatta da tunanin tunanin mu akan karatu kuskurarren tunani ne mafi yawa mutum yana karatu ne saboda ya samu aikin gwamnati ko ya samu ta organization katuwa ta duniya ya shiga ko ya shiga wane ne wane ne shi kenan shi ne iya tunanin alhali ilimi wannan hasken na ilimi ne ake so ya kyasta ƙwaƙwalwarka wallahi idan ya kyastu da Allah zancen ka zo ma kama wani aiki bai taso ba sai dai kai ka kirkiri aikin wani sai wasu maka aikin to amma karatun wani ake jumud ne jumud fikri kwakwalluwar a daskare tunanin a daskare kawai dai ga hanyar da ake bi kai ma kawai bari ka zo ka bi a wuce wajen yawwa sai ka kare karatu in ba a samu abu inda inda ka mallake ba sai ka ya kare karatu amma har zai samu aiki ba yana jira aiki wace zai ɗauke ka aiki da dama karatu ana shirya ɗauke ka aiki ne ana karatu ne don ƙwaƙwallo ka ta samu wannan abincin na ilimi in ta waye ta buɗe to kai ne za ka riƙa ƙirƙirar wasu abubuwa ma har ka samu wanda za ka sa aiki a ciki amma ka na kana cewa kai karatu kai kaza kai kaza aikin da za ka yi ka ci abinci ya gare ka wajen karatu ne kai duka afkar ne waɗanda suke jamida tunani ne daskararren tunani kawai ka ƙare wanda ka samu aiki shi gina ka gina gida ka yi aure kawai ka ɗaya kalakwal kana bedos ila an yata ya kalli kini an mutuwa ta zo maka kawai shi ne iya abin da kai tunani babu tunanin a abu kaza matsala kaza ya za a warwar kaza ya za a yi kaza ya za a yi kaza matka babu wannan tunanin mafi yawa kahuri maƙiyinka ne yawwa maƙiyinka ne ba wani abin da zai zama gata a kanka a kai ne baka da hankali shi yasa abin da yake shi yasa abin da yake in ya kashe zuci ya kashe imani da musulunci a cikin da mutuna in ya kashe imani a cikin ran ɗanka to ya gama da kai ya gama da kai da ka ba wahala ka ga yarinya tana ta rika yawo ba hijabi tana ga aka kawai ai adi shiddan da ba za a rika zuwa da wani lulluɓa da wani hijabi wanda ai kauyanci ne tana ga kauyanci ne takhalluf ne kaga daga nan an gama da ita bare ku da guntun jib din ta guntu da kirjinta a waje ana girgiza kai ana ga kamar an waye shi kuma me waye a cikin me wayewa a ciki babu babu wayewa a ciki balle na mabanda kaskanta ba abin da ke jawo al'umma Allah kiyaye to Allah da ya faɗi mana cewa wai yuriduna an tadillu sabil kuma mu jiwa Allah ce wallahu a'lamu bi a'daikum Allahu akbar Allah shine mafi sani akan waye makiyin sai ya faɗi muku kuma sai kuka ije to kai Allah ya za a gaskiya cikin rayuwarka ya za a ka ga wani riba a cikin rayuwarka wallahi ba za ka gani ba in ma kana kana samun wani abubuwan duniya aikin banza ne in ka samun mafa aikin banza ne kuma ta lalace ubangiji yake maka kuma ka gama haƙari an gama gaba ɗaya dangoras abinda kake ma ikirari kaza kaza ka ci shike da wani yau ya ta yi taƙa'unt an hudo ta zabgegiyar list da sunanka a ciki kun tere tere an ƙari wani ya ce muna nan muna preparing ya tartaƙe mu sauran aiki ya ƙari eh ana firifare ya za a yi yanzu an kusa da tarat ya za a yi aka kari a yi kaza ya za a yi ya za a yi kuma kana karewa shi gare ka zo ka tsibirna kake nan kawai wani sai rayuwa ce ba ka iya karanta ƙur'ani ba ba ka sabar sauraron wa'azi ba ba ka sabar zuwa makaranta ba karatukan da ake a masallaci duk da ba da kai ake ba ba ka saba ba shi ke nan kawai dai ka zauna kada karanta jarida jarida ma a garin nan akwai in- akwai jarida a garin nan babu sai wanda suka dan haura saman nan sai dai radio eh ai ta sauraron labaru ana ta bada tarihi Allah kiyaye wallahi da rabe maka shi kai ka- misali ka gama aikin mu kai karanta addinin ka kana da kishin addinin ka ubangiji sai ya tsare maka zuciyarka amma duk wanda baka yi ba bal hasali lokacin da kake cikin gajiyan rayuwarka hada ma kake da addinin gani kake abubuwan wani addinin duk takura ce sai ka da tiris ka zo ka ce so kake ka zama ladan ai ta rigima da kai ku zama kwamitin masallaci Allah kiyaye amma ka iya karatu tun a wancan lokaci tun kana cikin urce kake babu ranar fasawa babu ranar fasawa qur'ani yana wanke wa mutum zuciyar shi ne kullum wakwa take kullum wakwa take wani abu ya kai daɗi a ce yau ayyukan rayuwa ka jingine wasu abubuwa ka zo ka zauna ka buɗe ƙur'ani kake karantawa kana karanta ƙur'ani daga an ganka an san cewa da izinin Allah an yi tsohon girki kuma da izinin Allah za a yi cikawan girki amma ka tsuwa- ka kai kaza ka kai kaza amma so kake har yanzu tandanmu ila la- ila shabab fada kama cikin samari ne har yanzu gani kake da saura kai ta ba su tarihin irin abubuwan da kuka yi na ba daidai ba lokacin da kake cikin kurciya kana ce kun za samari ne ba mu lokacin da muka yi kaza muka yi kaza mu ne muka yi kaza kaga babu nadama kawai jikin ne kiya inda ce yanzu ma zai dan ji fawa lalla zai rasa da kan tsaya Allah kiyaye Allah shine mafi sani akan waye madiyin mu sai ya faɗi mana shi yasa ubangiji mai tausayi ne game da bayan shi kataba rabbukum ala nafsihi rahma Allah ya farlanta wa kanshi falala ce da kyautatawa daga Allah akan bayan shi ya zama to ubangiji ya bayyana mana waye maƙiyinka ka sani ba ne ma za ka yi ba a gashi na ƙarar ka sani ko waye Allah ce wa kafa billahi waliyan ubangiji subhanahu wataala ya ishe ka a matsayin majibincin lamari wa kafa billahi nasira Allah ya ishe ka a matsayin wanda zai zama to mai baka kariya mai taimaka maka babu wani banda Allah in Allah maka waɗannan abubuwa ai gatar rayuwa ya kare maka Allah shirye mu malaci akhrajahu ibnu jarir fi tafsiri bi isnadin sahihin rijaluhu rijalu sahihi wa qala al muallif fi tafsiri rawahu al bazzar wa isnaduhu sahihun wa fil al majma majma al zawaid yace rawahu at tabarani wa fihi yunus ibnu sulaiman al jammal yace wa lam a'rifuhu wa baqiyatu rijalihi rijalu sahih qultu malam ibnu kasir yake cewa qad tubi'a inda al-awwalin wannan hadisi ya samu mutaba'a ya samu mutaba'a daga wajen yan farko fa sahha al-hadisu hadisi ya inganta walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah malam albani yake cewa intaha al-mustadrak kenan mustadrak ya gani kenan wannan qultun nan na malam albani ne ba na ibnu kasir bane ba nan ya kamata insha Allah mu dakata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah